وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم يا جماعة المسلمين السلام عليكم muna ƙara yaban mahalicinmu Allah tabaraka wa ta'ala muna ƙara godiya gare shi Allah abin bautawanmu da gaskiya mu talikai cikin sammai da ƙasai da abin da yake tsakaninsu Allah wanda shi yake shar'anta yadda za mu yi masa bauta mu talikansa ba dama wani bauta Allah da ra'ayin karan kansa ko wata gargajiya ta sashi ta likin ko wani mai farfaganda ya faɗi wata magana mara tushe mutum ya je bukururuwa iblis Allah ba zai yadda da wannan ba saboda haka ya zaɓa daga cikin halittarsa ya fifita annabawa manzanni ya ba su gangariyar nagarta cikin su kofin sawajibai su manzannin akwai asiliku wal amanatu wal tabligu wal fafana dukansu masu gaskiya ne ƙarya ta kori gare su ba wani annabi manzo mai ƙarya wato al'amana suna da rikon amana gaba ɗayan annaba manzo ba mai hayinci sannan kuma saƙo Allah ya ba su ba so suke ganin dama su ce a yi kaza ko a bar kaza ba tunda aka ce manzannin Allah wato waɗanda Allah ya aiko kaga ba su ne da dokokin ba Allah ne ya aiko su da dokokinsa wanda ya ɗora wa dukkan bayi musamman mutane da aljanu mai aiki da abin da alkur'ani mai girma ya zo da shi ta hanyar yin wahayin alkur'anin zuwa ga cikamakin annaba shugaban manzanni annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam. To nagartar da ya ba su akwai a tabliyau, su isar da saƙon Allah ba ragi ba dadi. Shi Allah baya kuskure, bala ya ce guri kaza da ya sa a yi ya yi tsanani bari a rage ba dama. kuma gajiyawa ba ta shafar Ubangijinmu Allah. Balle wani ya ce, ga wani guri da Ubangiji ya yi bayani shi zai ƙara. To sai zaɓi nagartattun bayi cikin siffar da ya ba su akwai atabliq isar da saƙon Allah ba ragi ba daɗi. Sannan kuma Allah baya zaben wanda zai dawo daga baci ayya da ya sani da ba wannan ya zaba ba Allah baya zaben tumin dare shine alimul ghaibi wash shahadati masana abin da yake boye da na bayyane saboda haka ya ba su alfafana tantagaryar basirar gane muradin Allah wanda ya musu wahayi su zamanto jagorori da su da mu mu kaɗaita Allah da ibada ya kawo su duniya lokaci bayan lokaci kuma wanda ya haɗe dukkan saƙon da yake so duniya ta kafu a kai har ta ƙare shi ne shugabansu ya zo da shi annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga wannan manzo mai girman daraja shi da alayensa da sahabbansa da masu koyi da su da kyakkyawan aiki bi da bi har zuwa ranar tashi alkiyama Allah ka sa da mu cikinsu kuma wannan dokoki ku yi kaza ku bar kaza wanda ya ce muhim mahalicinmu ne Allah wanda zai mana fasara shugamakin annaba shugaban manzanni annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam sai kuma ya nuna saƙon da ya ba shugamakin annaba shugaban manzanni ya shanye dukan annabawan manzanni don shi ba a ba shi wani sashi an bar wani ba Allah ce wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nadhira walakin akthara an-nasi la ya'lamun
duba madaukakin sarki Allah masanin kowa da komai sai ya nuna wa manzansa cikamakin annabawa shugaban manzanni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ga fagen da na baka duka kai ne cikamakin annabawa kai ne shugaban manzanni dukkan faɗin duniyan nan kaf na aike ka zuwa ga kowa da kowa mutane da aljanu وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وما معيكوك يا رسول الله يا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا كافة للناس face mun aiko ka ne gabaci ɗaya kafatanin duniya ba wani gurbi da saƙonka bai mamaye shi ba wato linnasu ga mutane da aljanu aikinka ba kai kake sa imani ba ko kai ba ka cire imani bashiran kai mai albishir da shiga aljanna ne ga duk wanda Allah ya mar baiwa ya amsa wannan kiran da za ka mar wanda ubangijin kowa da komai ya aiko ka ya jagorantar da kai ya ce ka isar da saƙon ga dukkan duniya kai musu albishir wanda da suka yadda da abin da na ce ku yi kaza ku bar kaza da wanda ya yadda a zuci da baki da aiki to ka faranta mara rai zai kyakkyawar rayuwa a duniya zai kyakkyawar cikawa zan ba shi aljanna gobe kiyama gidan rahama da jin kai wanda daɗinsa da albarkarsa da alherinsa ba za su ƙare ba har abada Allah ka ba mu da rahamarka kai wa duk mumini albishir dan kai aikinka bashiran mai albishir ne da alherin duniya da lahira wa nadira kuma aikinka kai gargadi da azabar ubangiji ta duniya da ta lahira daga duk wani kafiri munafiki fasiki ka ce masa za a yi maka muguwa azaba amma Allah mai tausayi ya bar fage idan mutum ya fantsama ya bar hanya Allah ka ce in an kira shi ya dawo zan yafa baya matuƙar ƙarshensa ya yi kyau to wannan sai haɗa shi da duk wanda suka yadda tun farkon sau da aka wani zira aikinka gargadi ga kafirai da fasikai da munafukai Allah ka mana tsari daga kafirci a'udhu billahi minal kufri wal faqri wa azabil qabri wa qina azaban nar to kaga ina ma da so samu ne wannan irin alheri na duniya da na lahira daga umarnin Ubangijinmu da ya ce mu yi, wannan irin tsira daga dukkan masifar duniya da lahira daga hannun da Ubangijinmu ya ce kar mu yi, da so samu ne da ba samu ragin daka ba, don alherin ya kai alheri. Allah nuna duk da wannan fa'idar, to masu rabon da za su yi marasa rabon sun fi su yawa. walakin na aksarar nasu laye alamun da da mafiya yawan mutane suna zaman banza a duniya an buga an buga su yi karanta alkur'ani hadisan annabi sallallahu alaihi sanin makamar addini ga farilla ga sunna ga mustahabi da bayani na daki-daki a littattafan shari'a na furu'a na fikihun musulunci la da ka san wasu yadda ka san ba a gaya musu ba kuma ba kaɗan ba ne Allah ce walakin aksaran nasi la ya alamun sai dai mabiya yawan mutane suna zaman duniyar tsansa la ya alamuna ba sa neman sani ba karatu kaga kuma na karatu da yadda zai rau da gabarsa ya wani aiki in kana jin nika ba gari to mara imani shi yake wahalar ba Allah kai mana tsari daga kafirci da munafinci da fasikanci Allah ka nesanta mu daga jahilci Allah ka hana mu bin son rai Allah ka ba mu kyakkyawan hali na saukin hali da ladabi da yadda da gaskiya Allah ka ba mu ilimi mai amfani a duniya da lahira ya ratsa zuciyarmu da bakinmu da aikinmu mu shaida la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa sallam da abin da Allah ka ba mu iko muka tabuka muka yi ne mai kyau Allah ka tausaya mana ka karba da abin da yake na kusakurai tun da ka mana baiwa da imani da musulunci Allah laifukanmu Allah ka yafe mana ya jama'ar musulmi addinin musulunci arziki arzikin duniya arzikin lahira Allah ka ba mu da rahamar kuma shi addini ne da ya game fagen rayuwa gaba daya ba wani gurbi da za ce ai an gama aikin musulunci yanzu kuma sai a zauna kai da raha ta fi duniya fasuwa inda wannan duniya ce ba wani gurin da za ce to yau za a huta amma kankace nesa auna kanka da kanka hasibu an fusakun abla an tuhasabu to kaiwa ne kewanci hutu kike tsammani zaki a duniya ko kai ne kake tsammani zaka hutu a duniya to ga wayansu abubuwa nan da ka kwalla farai da su kin kwalla farai da su kin yarda da hutun nasu numfashi ki huta ki daina sai saboda fa'idarsa. So, abinci abin sha, a ce ta wannan shekara hutu a daina zai yiwu yawa ya zo sai a ce ya daina rarrafawa yana tafiya yana taka sawunsa a dandanin ƙasa ya yadda ƙasa ta yi babbarkiya to ina in ya dinga zullo zuwa ƙasa ina zai tsaya to duniya gidan aiki lahira gidan sakamakon aiki sakamakon kuma mutum ya zaɓi wanda yake so ya san shiga aljanna mu shaida la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam a zuciyoyinmu da bakinmu da ayyukanmu da abin da za mu yi kar mu yi da ka mu yi karatu karatu mai ma'ana karatu mu karanta shi alkur'ani mai girma hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam bayanan makamar addini a littattafan shari'a na fiqhu mu karanta mu fahimta mun fahimta mu sa shi a aiki kamar yadda ilimin ya nuna dan za mu sa a aikin kar mu yi gaban kanmu babu ranar da Allah ya ce a gaya wa mutane su yi dandazo guri kaza za a sako dokoki su daka wawa kowa ya ɗauka ya gida ya fasara kansa babu wannan ya aiko annaba manzanni namu shi ne cikamakin annaba shugaban manzanni annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama don ya karantar da duniya gaba ɗaya ya yi bayani da bakinsa mai daraja mai tsarki ya rauda gabansa ya kwatanta mana abin da allah ya ke so mu yi ya fasarta mana alkur'ani da bakinsa ya fasarta mana alkur'ani da ayyukansa sannan mutum alaya na mutane a mace na mutane idan mutum ya kai wallahi ya taka dandanin duniyan nan sai ya yi hulɗa da 'yan adam alaya na mutane a mace na mutane kaga annabi ya fasarta mana alkur'ani da hulɗarsa tsakaninsa da ɗiban fari managartan bayi sahabban manzan Allah, Ridwanullahi alaihim ajma'in. Zuwa alaihi salatu wassalam ya yi hulɗar zaman rayuwa da kafirai da fasikai da munafukai. Ya wahala da aikin zama da kafirai. Ya yi fama da sharrin munafukai munafukai in kana neman mugun mutum wanda shi ya ce naka ne aka ce mai yace shi ma musulmi ne ana suna da daɗi yake ashe shi kuma ba abin da yake jini a duniya illa musulunci duk abin da Allah ya ce kar a yi to nan zai aka ce yaya aka ga ka sha giya ko yaya aka ga kayi kaza sai su rabu gida biyu wani shi ba munafincin ba ne dan ya zuciya ce sai ce wallahi zuciyarsa ce take son giya ya kake neman matan maza ce wallahi zuciya ce baka yadda an haramta giya bai ce wallahi ya sa tabbala ba kyau to kana da mugun suna menene sunanka kasurgumin fasiki me yasa baka bai karasa cikin kafirci ba dan ya ce ya yadda ya yadda a zuci ya faɗa da baki i aiki ya kasa dodala a ce mutum ya yadda a baki ya faɗa ya yadda a zuci ya faɗa a baki zo mu tafi sallah ya ce gaskiya shi sallar nan ne akai akai aka ce to ba za ka ba ya ce ba shi ba zai iya zuwa ba saboda mai ya ce wallahi gaskiya ce tana kansa ya tabbata zo mu je mu yi sallah ta ce to yi gaba domin mun yi gaba mun zo za mu yi da Allah kana jin wanda bai zo ya yi sallah ba shi duk da shi a masu sallah ka fasiki ba ka ɗau hanyar bi ba wala saura ƙerar ka faɗa cikin kafirai Allah kiyaye mu al-ahadul ladhi bainana wa bainahum as-salat alƙawari tsakanin mu musulmi da kafirai in za a yarda ya cewa mun haɗu a kan addini ɗaya to sai kun musulunta zai ce a su masu musulunta ce a salatu to kaza za mu yi sallah yawa man taraka ha faƙada kafara wani aka ce zo a yi sallah ya ce haɓa zai ba ka karyata ne ya ce a shi bai karyata ba shi ne ba zai ba ya ce ta wanda dai ya bata da wallahi ya butulce saboda haka Allah ya mana tsari daga kafirci da fasikanci da munafunci Allah kai mana katanga ta ƙarfe ƙarfen matama kasu ratsa su shafa mana masifa Allah ka kare mu to shi kuwa kafiri gaba da gaba ne kawai ya ce shi sunansa kafiri ba zai yarda ba kawai Allah kare mu daga sharrinka ya kafiri masifaka ta kare a kanka kuma kafiri yana da sarkinsa sarkin kafirai kaf mara albarkar cikinsu na ƙarshe munafiki shi zai zo cikin ku ce shi ma da shi ake sallah kaga kamar ya fi fasiki don fasikin ya kasa shi kuma ya yi amma bai yarda da ita ba ko dillan da za a cuci masallaci to fa munafiki ne akan gaba shine fulana yace ga yadda za ku kullo wa musulmi ku musu illa ya aka kasar yace ai da shi ake sallah ya san yadda ake yi ai da shi ake zuwa maka ya san yadda ake yi to kuma ga so gane su wallahi sai Allah idan munafiki ya kwanto ya shiga ya kaza ka ganin shi ka ce wancan kafiri ne ba za ka iya ba don ba wanda ya san gaibu sai Allah to Allah sallallahu alaihi wasallam kansa bai san munafikai ba eh da tura ta kai bango Allah ya nuna zan baka masaniyar yadda zaka rika gane su su alamomi nasu wata arifan na hunfi lahani da kauli
wala ta'arifan nahum fi lahani al-qawl wallahu ya'lamu israrahum
wato shi munafukai mun namiji ne amma mace ce ba dai shine dan kwanto ba a kasa gane kansa Allah ya nuna manzo alayhi salatu wassalam gaibu baka sani ba amma sai ka gane su tabbas fil hanil qawli cikin magana mai ciwo subul da bakka saboda suna ta haƙi da zuciyarsu a ɓoye kaza kar a sani a ɓoye kaza farat sai ka ji subul ya ya sake wata magana sai a kama gunin ashe munafiki ne wani sai aka tara yana mitin da kafirai a gaba Allah ya ce Allah ya alamu isra'aram wato munafukai zamanin maza Allah sallallahu Alaihi sallama sai su zauna su hira boye da kafirai su ce ai mitin din tsakar dare don karar 'yan uwansa su gan shi domin shi kafir yana tsammani musulmin 'yan uwansa ne shi ko ba tare da su shi da arnan yake ya ce shi mitin sai in ba wanda zai gan shi ya ce to a sa da daddare don an je an taɓa yin wannan da munafukai a madina da yahudawan bani ƙuraiza da banin nadir sai a cikin mitin da ce to duka abin da aka ce za a yi na fada ku da jihadi suka ce su za su je su gaya musu yawa suka ce in annabi ya sallasa ma ya ce a je ya kar halil kitabi kafirai da waye suka ce wala nudi'u fikum ahadan أبدا
ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يعلم إنهم لكاذبون
ha ta haka duk wani kafiri duk wani munafiki duk wani mai ciwo a zuciyarsa ba abin da yake yaƙi illa kar a karanta alƙur'ani kar a fasarta ana fasartawa sai ka ganshi duku-duku a waje Allah ya ce alamtara ya rasulallah ba ka ganin ka yi duba ka dubi ilal da zina na faku ga wayannan da suka suke munafunci su suna asirin boye da su da kafirai a gurin mitin ɗin kai da baka san gaibu ba ga asirin da suke taunawa ya ƙolo na li'ikhwanihim allazina kafaru suna gaya wa ‘yan uwansu wanda suka kafarta, to kaji da munafiki mai jajjaba sallah da kafiri da ya fito gaba da gaba ce bai yadda ba, Allah ce ‘yan uwansu ne. Ya ƙolo na lihiwa ni himun lazi na kafaru. Ya za kake ganin su ranar cikin su mace tare. Da kansu suke ce, ai su ‘yan uwansu ne. fasara aya ce ya bolo na hiwanihim alladhina kafaru suna gaya wa ƴan uwansu wanda su sun kafirta gaba da gaba min ahlil kitabi kai dan kirzalam kaje sunan iyayen gidan naka Allah ce min ahlil kitabi daga yahudu da nasara ahlul kitabi kafirai Allah hiwanihim alladhina kafaru ‘yan uwansu da suka kafarta jiwa da za ka yi ka ce yahudu da nasara za ka ce margawa ta sabuwar aƙida interfaith wai kai ka rage naka su su rage nasu ku ƙaga sabon addini wanda ya ƙunshi kafiri munafiki da kafiri yahudu da kafiri nasara Allah ya ce yan uwanku ne ya ƙulo na li'ikhwanihim allazina kafaru min ahlil kitabi alqur'ani akwai bayani zancan Allah ce min ahlil kitabi na daga ahlil kitabi suna ce laina khurijitum yayin aka zuwa annabi ya ce za a fitar da ku daga cikin buraren zaman ku da na hujjan na ma'aku wallahi mu ma za mu fata tare da ku tare da ku za mu fatanci su Daga ce to, to ai akwai tsarin da'a a musulunci suka kace wala nusiku fikum ahadan abada. Mu ba za mu yi da'a ba su. Shi ku a gaba da ku kabarin mu wani mutum da'a ya ce musulunci za a yi zuriyan banda ku to ba za mu yi da'a wato a kanku ba za mu yi ɗa'a ga kowa ba ha'abada da gaga annabi ya ce su yi ɗa'a wala nuɗe ofe kuma ahadan bai haɗa da mazala ba bai haɗa da al'ulama wa rasatul anbiya a yi ba bai haɗa da wannan lokacin da annabi yana raye ba bai haɗa da lokacin da za a yi hatashin kiyama ba suka ce wala nuɗe fikum ahadan abada ba za mu wa kowa da'a ba ha abada kuma idan musulmin suka ce to a yaƙe ku suka ce wa in kutiltum lanan surannaku suka ce wallahi in aka yaƙe ku za mu taimake ku duk inda aka ce ga yanda za a bi za yanda za a tashi hikimar yaƙi za mu tona asiri ku yanka baya kuna jin sharrin munafiki to ka san sallarsa ba sallah bace aikin hajjin sa fa shigarsa ta musulunci ba nan ba zata ne kafiri ne kalami Allah mana tsaye daga sharrin munafiki to kun ji a haɗa suke ƴan uwansu ne kuma ji Allah to kuma wannan abin da suka gaya wa kafiran ma yanzu ba sun nuna in an fidda su su ma duk da su za a ranka ya ba sun ce kuma in an yaƙe su su kuma za su taimake su ba to wannan maganar ma da suka gaya wa kafiran Allah ce ƙarya suke wallahu ya shahadu innahum da kadibun Allah ne shaida yana kaɗin su ya san su ciki da bai innahum lalle muna bukai la kadibun wallahi maƙaryata ne da Allah
لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون sai Allah ya faɗi cewa ga yadda sha'anin yake la'in ukhriju wallahi in aka fitar da yahudawan alƙawarin da suka musu suka ce za su fita tare da su Allah ce la yakhruju la yakhruju na ma'ahu Allah ce wallahi in an zo fitar da yahudan ba za su bi su su fita tare da su ba to kaga bakayata ne ko wala in qutilu Allah ce wallahi in an an yake su la yansuruna ba za su taimake su idan kuma ka ce ya wane an fita baka ki kun ce za ku yi taimako kaza kaza yana shi zai daura wadansa ne zai kaza yana zuwa to in suka zo har kaman za su taimake su wala in nasaruhum suka dan zo suka fara cewa za su taimake su ba za a kai gurin ba lai wallunnal adbara wallahi an zo wata gurin za su juya a guje su bar ku kuma layin zaron tunda sun gudu kuma ba kuma ba za su taimake su ba to tabbatar innahum lakazibuna bai fito bili ba a gabe Allah ya ce ne لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون
Allah ya nuna kwarjinin da ya bai wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da sahabbansa da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم har kiyama ta tsaya al'ummar musulmi in kaga wani kafiri yana bubuɗe wa musulmi ido to musulmin ne ya bar musulunci Allah ya ba mu wani kwarjini wallahi tsoron musulmi ya ce la'antum wallahi musulmi mumine antum ku ashaddu rahabatan fi sudurihim ku kuka fi tsananin ba da tsoro fi su durihim a kira zansu suna jin tsoron ku min Allahi daga yadda suke tsoron Allah ba sa tsoron Allah sai ku Allah ya mutum ya ganka da rawa ne sai ya dinga jin jikin sana rawa dama mutum bai sani ba sai ku bar ƴaƴan ku ba hula ba kaza kun cire kwarjinin musulunci kun kasara kanku da kanku la'antum ashaddu rahabatan fi sudurihim min Allah wallahi ko al'ummar musulmi da kuke bin Allah da tauhidi da sallah da azumi da zakka da aikin haji kun fi tsananin zamawa abun barazana fi sudurihim a cikin kirazan su zuciyoyin su kenan min Allah daga Allah da jama'a ga wani guri baka jin suna ce wayan za su yi larabci za su soki musulmi sai ce al'irhabiyuna. To, la'antum a shaddu rahabatan. Allah ce, ku ne suka fi jin tsananin tsoron ku, to haka shi yasa suke kiran musulmi, al'irhabiyuna. Sai kuwa ba gidajen bahaushe in zai fasarta al'irhabiyuna sai ce wai ‘yan ta'adda. A'a. irhabiyuna ba dan ta'adda ba ta'addan ai da kalmar ta alqur'ani idan suka wuce iyaka akan ku فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم
fa'in itadu alai man itada alaikum do wani kafiri yahudu nasara waye wanda itada ya ta'adda itada wasu nan ta'adda bai fito a wannan kalmar ba man itada wanda ya ta'adda alaikum akan ku to shi ya fara shi ya fara ba tadu to kuma ku wuce iyakar tsayawa da aka aka ce ku kira su a hankali to a ran nan ku tsallaka wannan gurin kudura alaihim a kansu. Bi misali mata da alaikum, kar ku ya wuce yadda suka muku, ku yi misalin yadda suka muku ta'addanci. Ba mun san gudun ta'addanci ita da ba? Sunansa al'irhab? La'antum a shaddu rahabatan, fi su durihim min Allah, sun fi jin tsoro. na al'ummar musulmi min Allah fiye da yadda suke tsoron Allah. Kaji inda rahabatan yake. To har yanzu wa iddu lahum mastata'atun min quwwatin.
Wa iddu lahum mastata'atun min quwwatin wa min ribabil khayr. ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون
جماعة الله تعالى من إيماني لتوكلي قريبا Allah nuna mana musulmi ba mai zama ne ba tattalin makami ba wa a'iddu kuma ku yi tattali lahum ga kafirai amma ba a ce muku sai kuka sun zo an ce wai world power kuna da kaza na kaza kuna a'a masadatun ya inda za ku iya masadatun shi ne sai kun kure ku yi tattalin masadatun ya inda ƙarfinku ya kai min kuwacin na daga ƙarfi. Ku tattali ƙarfin ilimi na tauhidi, ku tattali ƙarfin lafiyar jiki, sojojinku ba masu fita a guje ba, ƙarfawa. Ku tattali ƙarfin dukiya, iya inda za ku iya, ku tattali ƙarfin haɗin kai, iyayen da za ku iya. ku tattali duk abin da an an ganka da shi za a ce wannan na da ƙarfi min kuwatin da ka ba a sa wa kuwatin ɗin alif da lam ba sai Allah ce min kuwatin na daga wani irin ƙarfi na ilimi kawo na haɗin kai kawo na ka cika ƙoshi kawo ƙarfin haƙuri kawo ƙarfin juriya a fagen daga kawo wa a'izu lahum mastata'atum min quwwatin sai ku tattara ku je ku taru babba bacci matashi bacci tsoho bacci gara da yake na musulunci nan ce dattijo bacci matashi bacci wani na bacci to wani na tsaye wa min ribatil khayl ku kiwata dawaki garmu ku daddaure su a ta sun turi wasu na cikin gari samari na gefen gaci amma wannan sake musulunci da wasu suka yi ai abin ya munana a ce ɗan ta'adda guda talatin su fasa mutum dubu kai wacce sun samu muguwar fasara wacce waje take da musulunci mutum dubu ɗan ta'adda talatin ya kore shi to ba dai a musulunci ba ranar dai mutum ya bar musulunci yana zaman banza da Allah ya ce wato ku haribadi gadin gari shi ba kuma kusa da garin ba ku koyi da mutanen sabon gidan ɗan yaya kusa da su suna tashen haukansu suka haɗa baki suka ce su musu giran mikiya sai suka yi ribaɗi da kai da suka sa wa'yansu can wa'yansu can wa'yansu can ga kaza ga kaza ga kaza da suka zo suka yi angaya dukansu wato irin kwamandojin sai cito kwamanda ya bugu da gefa saboda ka samu karfi da suka zo duru duru duru suna wuciya suna wuce su kuma suna can kan guraren da suke kai sai da suka zama shiga kaf wanda aka daura masa isga da wayewa shine komanda da wani harsashi ne ko meye ya sufuce daga hannun wani ya daka masa a kwanya ya sama ba da sauran ɗarɗarɗarɗarɗar inda suka za gaba sai su ce bubus bubus ƙarar hoge yau da sun kwanta fa wa a'iddu lahum mastata'atum min quwwatin wa min ribatil khayl ku daure da wakin sun turi manyan tocilan tocilan tabaran hangen nesa yadda da juna duk ba za ku iya ba ba za mu iya ba sai addu'a ta fara mu roƙi Allah shi ne mai ƙarfi wa alallahi falyatawakkalul mu'minun to in musulmi zai wannan wani kafiri ne zai mabalaza to da Allah ya tattara wayannan abubuwan sai faɗi matsayin musulmi yace turhibuna to kaji inda suka samu al-irhab turhibuna bihi da wannan ƙarfin naku da suka ji labari ai suna da ƙarfi ai akwai samari a tsaye ai dattijawan da basira labaran nan da ya kai musu to da wannan turhibo na za ku razana a wallahi kafiri abokin gaba Allah wa aduwakum kuma abokin gaba to da aka ce sun ji labarin kuna da makami sun kan a tsaye sun yi kaza to wa kuka taba wa kuka mara wa kuka doka amma da suka san akwai kudin akwai samarin akwai lura akwai training labarin kawai to da shi za ku tsorata abokin gaban Allah kuma abokin gaban ku sai nesa tun da suka razana ba su zo ba an yaki to irhab tsoratarwa ta'addanci wuce iyaka ka jira akan mutum wai an an canja wa larabci wai ma'ana na zamani yan kirislam ne ta'addanci babu babu gurin ta'addancin da Allah ya faɗa fa man itada alaikum فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واعلموا أن الله مع المتقين ومن ابتدى عليكم يا ألم المسلمين ما إيماني لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أزوجي دباكي دا أيكي an ƙara zaman lafiya banda musulmi a tsokana banda musulmi a zalunci banda musulmi a warware alkawari don muna tsaye akan hanyar nan da Allah ya ɗora mu a kai ta lafiya ta zaman lafiya to do wani kafiri na yahudu ko munafiki ko ɗanbi ta zaizai fasiki da ya bi su ba mane ta da alaikun wanda ya ta'addanci alaikun a gare ku ya al'ummar musulmi to shi ya fara ba ta do alaihi ku wuce inda aka tsaye da kudin nan ku tsallaka alaiku tura a kansa amma ku ba mahaukata ba ne ba mugunta ne yakin musulunci ba wanda kuka share shi a bayan ƙasa don cutarsa to ya riga ya faɗi ya mutu kar kuma mutula kar ku daddaba shi bi misli ma ta da alai gwargwadon yadda suka muku nan za ku mayar wa alamu ko wata kullaha duk da tsananin yakin da kuke ku tsare dokokin Allah kar ku je ku kone dabinai ko itatuwa masu ƴaƴa duk wani mai shekarun da bai shiga rigimar ba ko kun zo kansa to ku kashe shi idan wani ya yi da'awa yana addinin yahudu ko nasara ya je shiga cocinsa ko shiga san wa'asa bai taba ku ba kan ku taba shi wanda islam addina ka samu sai musulunci addinin Allah ba addinin kage ba ne inna dina inna ad-dina 'inda Allahi al-islam وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب kada wani ya ji da wai inna dina inda Allah al-Islam tabbas addini karɓaɓɓe yardaje inda Allah wajen Allah ne to Allah ya faɗi sunansa ya ce al'islam musulunci ne addinin Allah. To wannan da yana na a cikin alƙur'ani hadisan manzala sallallahu Alaihi wasallama amma wani duk wasan da za ka masa ka jamar aya in kafiri ne in munafiki ne inda ka ganci haka za ka bashi. To kuma ya kafur bi ayacin lashi wanda zai ya kafirce game da ayoyin Allah ya halaka kansa da kansa. فإن الله سريع الحساب كان يفرغ Allah ya yi masa bincike ya halaka shi bai isa ya sha ba wadda ka ya jama'a mu ƙara imani da Allah mu bi addinin Allah sunansa al-islam yawa da yake lokacin ba mai tsayi ba ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a sadiqul masduqu ya faɗi wani bayani wanda tabba zai au ya ce lata umu sa'ad ba ta yadda za a yi aizo har a zo tashi alkiyama hatta yi ƙatilar musulmunar yahuda ya ce sai musulmi sun yaƙi yahudu ba yadda za a yi sai an yi haka ji annabi satin na aka ya fada shekara ishirin shekara ɗari shekara dubu illa ta ƙomus sa'ad ba yadda za a yi tashin alƙiyama hatta yi ƙatilar muslimu na yahuda sai an kai ga musulmi ya yaƙi yahudu ko mai tsoronka sai an yi yawa inda duka kai da ɓalla farai da duniya sai an yi bayani daga asadikul masdu mai gaskiya abin gaskatawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama to fa yaktabi al yahudiyyu yahudu zai fita a guje yana neman maboya sai yana boya wara hajari wa shajar sai samu inda itatuwa suka yi rinki haka suka zama kulmi sai shiga yana gudun musulmi ya biyo shi sai samu gurin da kogon dutse yake sai shiga waya kolin hajar wa shajar lokaci ya zo sai Allah ya buɗe wa wato kogon dutse baki sai ya buɗe wa kurmin itace baki sai kogon dutsen ya dinga cewa ya muslim ya abdallah ya ce ya musulmi ya bawan Allah ta'al ka zo wara'i ko khalfi yahudi ga yahudi ya zo bayana ya buya ta alfa a tulhu taho ka karshe annabi ya ce bayan da za a tashi a biya masu yanyi wani yanzu duk tsoron mutum Allah ya ce zai abu ya aiko annabi ya faɗa in kaga dama ka larke kamar gishiri sai an yi do wayannan kurmi da kogon dutse sai sun ce ka taho ya musulmi ya abdullahi ya bawan Allah mai bauta Allah to ina mashirki mai bauta shehu ina mai zagin Allah ina mai zagin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kira ban da shi ya ya muslimu ya abdullahi to an ce ya muslimu to rana da Allah dai karka nuna mana lokaci amma in ya zo in ya ce maka ya musulmi tun da kai baka son musulmi ka bari ya ce ya yahudi don za a annabi ya ce sai an yi ba to ya jama'a duk inda suka zagada a duniya ba inda wani itace ko abin nan zai boye su sai annabi ce illal garqada sai itaciyar garqada ita ce in yahudi ya shiga sai ta shiru annabi ce inna hamin shajaratil yahudi ita gargada tana cikin itace mai hali irin na yahudu wani mugun itace ne mai kaya kamar dafarwa to shi ya shiga sai shiru dangi sun shiga wajensa to kaga annabi a suwa da kuma masu dokun ya faɗa ko bai faɗa to wanda zai yarda mu ne musulmi wanda ba ya son a ce man musulmi dama ba a da kai ba ga rukunin kucin yahudi yahudi nasara nasara tattalbate da tattalbate wannan kuma ruwanka jama'a yahudu shi fa yana karatu ga ilimi ga laifi da gangan yasa da Allah zai kira su ya ce mazadobi alaihim wanda Allah ya yi fushi da su don ga su da ilimi ga barna amma don kamar nasara jahilai ne abbalina ne su batattu ne yahudu ne ɓadda su ghairil magazubi alaihim wala zalim Allah karka ban mu bi halin yahudu ga karatu ga rashin aiki karka bar mu mu bi halin nasara zaman banza ina rididi a kada maka ganga kai karamar banza ga tambayar kabari a gaban mutum wa yana ana buga maganga yana lawa ga mutum da ka ja ka ce ka dakata shehu ya shiga taɓa ruwa yana kashi yana fitsari amma ka ce mar Allah ƙasan kai Allah ya tsare mu to ya jama'a inda duk ka so in ka ga gaskiya ban rufe ido don ba za ka canja ta ba yanzu jama'a dan Allah tsakanin da Allah ranar da muka je muka yi idi ran jama'a da ta wuce a ce wai wata jama'a ta dawo in ba baka da hankali ba kai ka san ko san da kana yaro dan shekara hamsin ba haka lokaci yake gudu yanzu yana yi ko ba yi to kana iya cewa bari ka tattakura in ya zo zai gudun sa kai ka tsandake zai yiwu to wannan gudun lokaci idan wani ya yi wasa ya ƙi shaidawa la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya ce yana da wayo haka ke mai wayan ka ya ce yana ya tara kuɗi to bari da baka labari wanda ni ma na ji a ina a masu bani labarai masu sauraron rediyo da talabijin fiye da ni sun ce akwai wanda dan kuɗi ya sace ya kai tiriliyan a ce amma an matuka to rigimar duniya ma kenan ba fa mala'ika ba dan EFCC ba ni ya gantsare ya buga wa mutum wata irin gwalmi sai ka ji yana kunji kaman kuri amma ba za su bar shi ba to ina ranar kuɗin da ba nakan ba to bai wa'azi an ce ba kyaucin kamama ba ne to sun yadda to kowa ya kiji fa in ya tashi ganin fa to Allah ka ce mu bai Allah ka kare mu jama'a mai hankali da duniya ta dafe ƙeya tana ta fita a kuce wato ɗaya daga cikin ummahatul mumini matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce Zainaba ta ce da khala alayya rasulullah sallallahu alaihi wasallama fazi'an ce manzo Allah wata rana ya shigo sashi gida na afirkice kuma da ya shigo afirkicen nan bai shiru ba sai na cewa wai lullil arab min sharrin qad itaraf Zala zala sun ce, Masifa ta sauka wa larabawa, min sharrin game da wata mugunta, kada da taraf ta kusa zuwa. Annabi ya shigo gidan na na Zainab yana faɗa ka a furgice, yana ce, Wailun lil arab min sharrin kada taraf. Masifa ta sauka wa larabawa, game da wata irin mugunta ta kusa zuwa. daga ran da ya ce ta kusa zuwa an wuce shekara dubu da ɗari hudu tun lokacin ya ce ta kusa zuwa sai ya sake cewa kuti hal yau ma min rajami ya joja wa ma joja misla hazihi ya ce yau ɗin nan da nake na zo a firgicen nan yau an buɗe datsi wanda zulkar ne ya yi aka raba duniya da sharrin ya juju wa majuju ya ce to yau ya dan buɗe misla hazihi misalin haka wa halaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayna azbu aishi ya annabi yayi kawanya yayi zobe da hannayensa yace tsakanin yatsunsa guda biyu al-ibham babban dan yatsa wallace taliha da wanda daga ita sai ita da a larabci haka za a faɗa sai ya ce sababa to a cikin sunan zababa akwai maganar zagi to annabi baya zagi sai aka ce wallaci tabiha da wacce ita take binta ta annabi ba a kiranta sababa da aka ce wallaci tabiha da wacce take binta yace yau an buɗa daga cikin datsin da aka yi wa yajuji wa majuji misali yanzu abin da ya buɗe ya kai haka tana na zainab umar mominin ta tambaye annabi ta ce an hulaku wa fina salihun annabi za a halaka mu alhali a cikin mu akwai mutanen kirki manzo alaihi salatu wassalam yace na'am yace tabbas za a halaka ku idza kasura al-khabas in dai zunubi yayi yawa yace wallahi hada za za a harga za a halaka in an je a ware a lahira wannan hadisin shi ma akwai shi Tun shekara dubu da ta wuce, an buɗa misalin haka, to yau kuma buɗawa ta kai ina. Allahu ya alam, wannan abu ba akwai ban tsoro ko babu. Kai ba da banza ba, za ka ga mijin da ya je aka ba shi aure na cin amanar matar. Akwai lalatattu don yawan zunubi sai su ce wa matansu sun yi tafiya sai su je ɗakin karuwai a garinsu sai mako biyu ko uku wai an ce zamani ya kai ana haka wai an ce zamani ya kai ɗan shekara arba'in yawa ya shekara bakwai fyaɗe wai to wannan zunubi ya ka gan shi an ce akwai mai sayar da uwarsa a bashi kuɗi a zamanin nan wai ya kaga girman zunubu an ce akwai wanda zai karanta alkur'ani ya ce shi yahudi ne ya kuma janjaba sallah a cikin musulmi wai to abin nan yana da kama fa kama ka bai yaya mun ga lokacin da corona ta zo mutum da gemu da rawani da komai ya zo ya ce a daina sallah a lokacin corona an ce akwai limamin da ake bashi dubu ishirin a bashi kwado a ce ka rufe masallacin jama'a wai to yanzu wannan ya kaga girman zunubin nana zainab ta ce an hulaku yanzu za a halakar da mu wa fina as-salihuna alhali a cikin mu akwai salihan baye qala na'am annabi ce i za a yi haka idza kasura al-khabar in zunubi yayi yawa kai jama'a mu duka addu'a Allah kar ka bar rayuwar mu ta je muguwar matsayacca in fitina ta jira a duniya Allah ka karɓe mu ba ma cikin wanda za a fitina. Ba suna ganin AI din nan ba? A za a ce maka za a baka labaran boki. Sai liman ya yi wa'azi, mai wa'azi ya yi wa'azi, dubban mutane zai ce ba su yadda ba, amma ka watso labaran boki, sai ka gansu cikin suna karma. Ai shi NN aka faɗa, daga BBC aka faɗa, limamin ka ya ce maka kai hattara ya ce cnn ba aka ce da kai kai tafiya ta yi tafiya tafiya ta yi tafiya اللهم إنا نعوذ بك أن نذل أو نذل أو نذل أو نذل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا جماعة مزالة صلى الله عليه وسلم ya zo duniya koya wa bayan Allah gwaninta kira ne? Jima? Dinci? Amma ya zo ya karantar da mu tauhidi, ya karantar da mu sallah, ya karantar da mu zaka manzan Allah na Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya karantar da mu azumi, ya karantar da mu aikin hajji. waye sai ce annabi bai karantar da wannan ba kana so ka ce ka manta to annabi ya ce buniyar islamu ala khamsi da aka ce Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sala wa ita'iz zaka wa hajjil baiti wa sawmi ramadana ka isa ka ce annabi bai faɗi wannan ba to ya zo ko yadda tashin jirgin sama ne da jefa roket to wani ya bar sallarsa ya daina ganin girmanta ya je rasha ya yi karatu an ce marba ta shi kiyama ya dawo yana ganin iyaye da yayu da ƙanne na sallah yana dariya da ce conservative yan ra'ayin rikau haka suke cewa ba wani ya je america ko taba baya sha ya dawo yana buguwa da giya da barasa iri-iri ya ce a ku ai ba kuwaye ba ne shi yasa ba kwashen giya kowa ya daɗe ya ga daɗai to jama'a wannan wa'azi ya waje ban sake dubawa ni kaina haka kuma masu saurari haka sauran 'yan uwana masu wa'azi Usama bin Zaidin ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wani wa'azi yace yutabir rajul yawmal qiyamati za zo da wani mutum ranar tashi alkiyama fa yulqa fil nar jefa shi a wurga shi wuta fatan dalibu aktaba batanihi sai kayan cikinsa su hanta su hanji sai su gulluko ya duru sai duka kewayawa kama ya duru limaru bin ruha yadda kasan jaki ko doki yana kewayawa da dutsen nika ana matsar bazar kwaila na kewayawa ana kora shi na haka zai bulo wannan abin da yake dutsen nukan to hajjinsa hankarsa saifarsa ta bulluko duk da masifar da 'yan wuta duka suke ciki sai su ce kawai ga wani ɗan wutaccen munin azabar tasa ta shashata fa yaji ta miwa ahalun nari sai an wuta su tausu ta su ce ya fula ya kaiwa ne kai ne ga wannan matsayi alam takun ta'muru bil ma'rufi wa tanha 'anil munkari ashe baka taba zuwa kana wa'azi a duniya kana hana abin da ba kyau kana kuma kana umarni ayi abu mai kyau kana ce a bar mara kyau ba baka yi bane ba kai bane ala bala sai mu ko malamin sai ce hakan ne sai ce kuntu amuru bil ma'ruf sai ce lokacin zaman duniya na wa'azi ina ce ayi abu mai kyau wa ha wala atihi yace amma idan aka yi ni ba na yi dish wa anha anil munkari ina wazi na ce kara ya abin da ba kyau wa atihi yace ai na mutane suka zo suka ki yace shi sai je yace shi yasa suka ganshi a wannan mugu matsayi jama'a ina malami ina cewa a daina sallar juma'a ina malami ina tara mutane ya ce ku yi abin da kuka ga dama ba komai ba masu faɗa in ya je wani guri ya yi magana mai kyau ya zo ya tara mutane a ɗaki ya ce masu shi ne Allah ko ba samu a zamanin na ana yi ba anya ba za a iya gane wannan ba dan adam da kashinsa a gindi komai ma tsarkin da ya yi a cikin talikai akwai Allah na biyu ba sa fada to wannan wani wa'azi zai maka sun wani ɗan boko suka je suna son cin zaɓe sai raka wani abokinsa gidan wani da suka sa suna mala wanda ɗan ana shafi su basira ya ce ku bar haɗa boka da shi da malam ba daidai ba ne. Ɗan tsubu malam ne? Ɗan dabara malam ne? Mutum nawa ne ɗan tsubu ake kiransa malam yanzu? ‘Yan dabara nawa da suka cinye wa jama'a kuɗi ake kiransu malam yanzu? Allah ya bada tsari. Suka je da shi a wani birni ba zan faɗi sunan birnin ba, kada wanda ma baya ciki ya sha wuya. la don ka je wani wajen malamin sai aka ce yana son ya ci zaɓe ne ya ce masa a ai wannan shi a gurin sa mai sauƙi ne sai dai akwai zaɓe yana da ƙa'idodi in zai iya bi to sai ce shi aka yi mara ƙa'idodin ya ce masa to ƙa'idodin dai na farko ya je ya samu wani ya luwaɗi da shi ya zo ya gaya mar ta an ce malam ya je ya ce a je a yi luwaɗi don a ci zaɓe wani kuma an ce ya je kasuwar garinsu ya yi wanka da jinin jinjiri amma wa ya gaya masa ya ce malam kai ku bar haɗa boka da shi da malam ba daidai ba ne ana mugun gani fa sun halaka mutane ba iyaka wallahi wani lalataccen ɗan siyasar da ya kasa aiki mugun malami ne boka yadda ya ce masa zai rufe bakin gwamnati zai rufe bakin wanda suka zaɓe shi ya je ya yi kacakacarsa shi ya tsaya mar ko ba a yi to yulka bin rajuli yau malkiyamati fa yulka bin nar za zo da wani mutum ranar tashar kiyama annabi ce za a wurga shi cikin wuta fa yaji tamiu ahalun nar sai yan wuta su tala wajensa sai duru sai dinga kewayawa kama ya duru himaru bai ruha kama yadda wato jaki ko doki yake kewayawa da dutsen matsar mazar baila sai kulun sai yan mutar ce masa ya fula ya wani alam ta kunta amuru bil ma'rufi da aka yi zaman duniya da ganda ba kana wa'azi ba kana ce ga yadda gaskiya take ga yadda gaskiya take watan ha anil munkar kana hana mutane kana jin kafi kaza ala bala yace eh yayi wannan kan lakin ne ce sai dai shi yace kuntu amuru bil ma'rufi wala ati wanda yake duniya ce yana cewa ai mai kyau amma shi fa baya yi wa an hanil munkar yace don da naga abin da ba kyau nace a bari yace amma ba shi yana yi wa atihi na yi ji shi malaman da suke wa mutane ƙarya wa'yansu wallahi attajiran sanadin halakarsu bugun malaka wa'yansu matan na aure sanadin lalacewarsu bugun malami boka nawa ne yake cewa matar da ta je gurinsa wai ta samu soyayya wajen mijinta sai ce sai kin je kin yi zina da mutum mai kama kaza sai shirya mata kamar karan kansa ta je ta dawo ta ce ba ta gani ba sai ce to shi da ya san ya yi kama da wannan in ce yadda sai kwana da ita wai halakar da ita wai halakar da kansa ba a samun su to yuta bin rajul yawm al-qiyamati fa yulqa fi an-nar razo da wani mutum ranar tashi al-qiyama a wurga shi wuta batan da libo a taba huse kayan cikin su su bulluko fa ya duru kama ya duru himaru bi ruha ya ta kewayawa na ihu kamar yadda jaki yake kewayawa da dutsen nikan matsan rake ya ƙulu a halin nari sai mutanen ɗan wuta su ce ya kula wane alam ta kunta amuru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkari ba sai ne kake wazi kana cewa abu kaza ba kyau kaza ce kaza ayi ba yace shine zai ce to ya kai haka yace kuntu amuru bil ma'ruf yace ai da na to na ce na neman na wazi mutum ma sai rufe kansa ya ta wa'azin yana sakewa ta inda ya ga dama ya faɗa ya ce na ce ayo abu mai kyau wala a tihi ni ba na yi Allah mana tsaki wa ha alil munkarin ce ba kyau ai mugun aiki ya ce wa a tihi ni kuma je yi Allah ya tsare mu jama'a duk wani mai wa'azi mai rabo wannan gurin ya wajaba mu ji tsoro ko bai wajaba ba saboda haka ya jama'a wa yuhaddirukum Allahu nafsa Allah yana tsoratar da dukkan talikai wato kansa wa yuhaddirukum Allahu nafsahu wa ila Allahi al-masir Allah yana tsoratar da dukkan talikai yace nafsahu karan kansa shi ubangiji da sannan kar ku ce a to ai ko ba ku yi ba shehu zai sa ku aljihu ko kaza wa ila Allahi al-masir koma ga Allah take kowa rana na zuwa sai kowane bawa ya tsaya a gaban Allah Allah yana masa bayani yana tambayarsa ba mai tafinta Allah ka mana hisaban yasira jama'a karace ramadana ya wuce a je a kama baragada wannan duniyar da take gudu jama'a mai ta kokartawa gurin samun lada kar mu yi da wasa wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin Allah ya nuna musu zuwa ka bauta ubangiji ka ba yankewa hatta ya'tiyaka al-yaqin har sakankan cewa mutuwa ta zo maka Allah ka raya mu muna musulmi masu imani. Allah ka yi mana ƙarfin arzikin cikawa muna musulmi masu imani. Allah ka mayar da kaburan mu dausayi daga dausayin aljanna. Ranar tashar kiyama Allah ka nufa a ba mu shaidar shiga aljanna a hannayenmu na dama. Allah ka shigar da mu aljanna ka shigar da su tsaramanka. Mu da iyayenmu da malumanmu da 'ya'yanmu da matanmu da haulanmu da sauran jama'ar musulmi baki ɗaya. jama'a la ta haƙiranna minal ma'arufi shay'an duk abin da aka ce an san shi a shari'a kar mu raina mu je mu yi shi da rabo insha Allah mu yi azumin sita shawwal yawa ba azumi ranar sallah sai a bari ran sallah washe garin sallah ayyamu tashrik duk mu bari mu wuce amma kafin watan nan na goma shawwal ya ƙare mu yi wato sita shawwal Allah kaɗai ya san ladan da za mu sa sannan sita shawwal na ba ce maka sai ka jera su ɗaya biyu uku hudu ka kai shidan ba kana iya ɗaya ka huta kana iya yin biyu a jere ka huta kana iya yin uku a jere ka huta amma mu yi dan Allah mu bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya nuna mana idan mun yi su ko in ka duk abin da muka yi na kwana talatin din nan ya ɗauke mana dukkan zunubai ya ɗora mana nauyin sikelin aikin alheri na kwana ɗari uku su kuma sai ta shawar ɗin kuma sai a wannan yan kai na shekara sai mu tashi tas Allah ya datar da mu aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum innahu al-ghafurur rahim assalamu alaikum